أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يا رسول الله ka gaya wa duniya kai manzo da zuwa ga duniya gaba daya وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا Allah ce ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya gaba ɗaya mutane da aljanu har da mala'iku domin ita duniya ta bi da Allah ya ce ni rahama ne ga talibai rahama ne ta shawo ta shawo ne ta ba ka ji Allah yana mini kirari da nake mutane sun ma ni ai ta shawo ne a dukkan annabawan da Allah ya ambata mana daga sauran maganar nan ya ce cikin duniya zan aika muku da manzanni da za su nuna muku hanyar dawowa daga aljanna sai ya zama mai lissafi da annabi Nuhu ila qaumi daga dalilin lanuwan ila qaumi da ya gama kisa annabi Nuhu ya ce kisa annabi Nuhu wa ila adin akharu Nuhu a kuma sai aka ce kisa annabi Salihu wa ila samud akharu Salihu da aka gama sai kai kissa na biyu wa ru'il talikun da aka gama sai kai kissa na shurayu a ila maryam na kawo maryam da aka gama sai aka shiga doguwar kissa ta Musa da Haruna da yin Yahudawa su ya kuma bakin tarihi iyayen su da kakannin su wani wanda ma da wasu ba su yi ba sai da aka yi wajen kusan ido guda ana yi da saboda yanzu da za su gane wannan mutumin da yake karanta wannan Qur'ani daga Allah yake yi ta kuma daga Allah yake ba haka na zai zama wannan abubuwa duk da ba ke da wanda yake ba da labarin ne na annabi wanda yake dubi baya baya karatu da yasu ba malamai ba makaranta ba littafi shi ko bai tsoyi tafiya ba idan da an karanta wayannan mutane kowa an aiki shi zuwa ga jama'arsa ne kai ku ya rasulullahi an aiki ka zuwa ga duk duniya gaba daya kun ya ayyukan nasu da yawa duniya gaba ɗaya ka ce inni rasulullah ya kun jami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi kita da abubuwa guda biyar ya ce ya aike ni zuwa ga Ahmad wa Nasr ya aike zuwa ga kowa da kowa da farin mutum da bakin mutum gaba ɗaya kuma ya bani nasara da sa tsoro a zuciyar makiya tsakani da ya ta san magari zuwa tafiyan wata guda sai ya tusawa kafirai suna da rikicin da kwanani sau da yake da mulki ne kuma da kwanani ba ya ce kuma allah ya halatta mini ganima annawa da su kuma su duka ba halatta mu ganima ba ya ce kuma jirafiyar arzu kuma masjidan wa mahura a ƙasar duniya ko ina masallaci na ne ko kasar ta wurin alwala na ne domin dukkan waɗanda suka wuce ba sa ibada sai cikin kanisa su ko biyar su amma ni duk inda musulmi zama na ma ne masallaci ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa yayi bayanin wannan aikin da Allah ya yi zuwa ga duniya gaba daya din kuma ya faɗi abubuwan da Allah ya yi da su قل يا أيها الناس يا الدنيا إني رسول الله إليكم جميعا ni manzon duk duniya ne gaba ɗaya na biyar Allah ya ba wa zan ceto gaba ɗaya shi ne ban ceto a lahira kowane annabi ya yi addu'arsa an karɓa shi ya ce ya aje addu'arsa sai ranar lahira to shi ne na biyar ɗin da annabi ya faɗa ga yawa duniya kai manzon ta ne gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji labarin bayyana ta ko bayyana ko bayyana zare ko wani irin mutum ya ji labarin na in mai imani da kai ya zama dan wuta sai wanda yake imani da shi ne da wannan aljanna kul ya ayyuhan nasu ni rasulullahi kul ya ayyuhan nasu ni rasulullahi jami'an allazi yuhibbu as-salat ni mutum Allah din nan Allah nan ne wanda ku tabari da mulkin as-samawati wal ardi mallakar sama mallakar kada duk kayan sa ne allazi yuhibbu as-salata yuhibbu wanda yake rayawa wanda yake kashewa don a yi masa kirari shi Allah ne don ka san yadda ne Muhammadu ke a wurinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ne manzon wannan mai wannan sifofi alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa al-rahman wa huwa al-quwwatu da gaskiya da tanta sai shi illa wa sai shi Allah shi yuri shi ne mai rayawa shi ne yake kashe wa aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ya ku iman duniya ga baki da ina kiran ku da ku zo ku yi imani da wannan babban annabi ummi wanda yake da yake karatu ba wanda wannan ummi kirayi ne gare shi ne amma fada wani sai ya zama zagi da wanda wanda aka fada الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو وامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله النبي الامي والذي ايمان الله وكلماته إيمان دكان كلمهم ألا تعلمون ألا يكون النبي إيمان بشيء في نبقى إيمان بكم تعلمون إيمان واتبعوه قرآن النبي لعلكم تهتدون إن كن بيجي حقيقة ذات شريعة لأن ألا تبجد تبقنا إن كن بيجي ذات شريعة أكون الله صلى الله عليه وسلم أكون الذي أبيش ألا يتوى بكم الله وأجيب رسوله ودعوا الله يتوى بكم رسوله إذا الله أكبر guda da duk manzon Allah dole ne a cikin abin da yake faɗa da abin da yake aikatawa da abin da ya hukunta domin dukkan hukuncinsa gaskiya ne adalci ne duk labarin da ya bayar gaskiya ne hukunci da ya hukunta adalci ne wacce bi ku ku bi shi ku da annabi da Allah ku ta zuma duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne babban samun shari'a shi Ibrahim radiyallahu anhu yana ce akwai kalmomi guda uku wanda kowa jikin barce ka rubuta barce zai iya daukar su amma sun cika sun hada dukkan ilimin duniya da lahira da na addini kalmomi su ne ittabi wala tabtadi ittabi wala tabtafi ittari wala tabtasi yace abinda ake nema gare ka ya kai musulmi ittabi kamar mu'amala ولا تبتدي كرك يدرج بديا وبسنة من الله كرك يدرج بديا اتبي ولا تبتدي yace ittare wala tattasi kuma ka rike warku kar ka saki jiki da haka kuma Allah zai mana damar a'a ka rike warku ittare wala tattasi kar ka yi wa ta ka ba kuma ba kuma Allah zai gaura a'a kuma wasu malamai suka ce ba jama'a su kuke ba kuma kar ka yadda kai haka kai warku ittabi wala tattabi kuma kai jawabu karka daga kai ka rubuta takbiri wannan kalmomi guda hudu shi ya ce ko a farci a kalmomi ba su iya tabbatar da farko sun sun gama dukkan ilimin duniya da lahira ya ce ittabi wala tattabi ittari wala tattasi ittabi wala tattafi kabi wa Allah sallallahu alaihi wasallam karke bidiya Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake yi kawai a shirya duk wanda komai tsawon layi inda annabi suke bi layi bai tsawon ba ko karka yadda ka bi wani babba annabi ba inda mutum da zaka zuwa wajen annabi zai kai gaba karka yadda ka bi shi kuma ana ganewa mai kaiwa wajen annabi da wanda yake kaiwa wani wuri wanda maganganunsa daidai da maganganun Allah da annabi ne to wannan wajen annabi zai kai ka bi shi wanda aikinsa kamar aikin annabi ne yake kwatantawa to ka bi shi amma wanda halinsa yana kwatanta halin manzo Allah ne to ka bi shi amma duk wanda ka ji maganganunsa sun saba da maganganun Allah da maganganun annabi aikinsa ya saba da na Allah da abin da Allah ya bada umarni ta wajen annabi halinsa ya saba da na annabi to kar ka bi shi ba zai kai ko ina ba sai wurin mata wata shi ku shi na ka kunta ka kunta ku shi ne ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
za ku shiga musulunci ki haka da hannu a yi haka da hannu kina jin hausa ko da ila illallah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallam ashhadu أن إيسى عبد الله ورسوله abin da ya cikin wannan larabci ne ki tabbata Allah shi ɗaya ne shi ne ubangiji komai da kowa shi ya yi shi ne abin bautawa gare shi kuma ki ce ki tabbata manzon Allah ne wa sallallahu alaihi Allah ne ya yi da wannan addini ne kun ki ce ki tabbata yayi ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kafin ya aiko ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai shi na da abin mamakin Allah ya yi shi na da uwa ba shi da uba ko yadda ya hawa uwa da uwa sai Adam ba uwa ba uba ko ko yana uwa da uwa ni ya daga abin da ke wala to bi ta alhamdulillah ya yi da nan shi ma ya ruwan mu duk abin da ke wajibi ko yin wajibi ne ko yi fi sai ta shekara kuma shan ruwa kuma shekara to yi ke ke gida za ki wanda idan kiji wanda irin wankan nan da za ki na yau to shi ne duk lokacin da kika kwanta da mijin kin da ibana mata da maza ko sai kin wankan nan sannan ki arwala ki sanna kuma akwai jinin haila in ya zo ina zuwa mata ko wani wata to nan jinin in ya zo ba a yi sanna lokacin sa ba a azumin lokacin sa ba a kwanan mijin lokacin sa sai lokacin da idan ya tsaya sannan a yi wanka za a yi wanka kullum amma wanka na ƙarfi sai ba da jini da yanki idan ya yanki da wanka ko masallah a kuma azumin cikin azumi da lissa ga azumin da aka sha a biya amma zalla ba a biya kuma Allah ya ki dukiya ki yi zakka Allah ya ki dama ki je haji kuma zo za ki sha ba wani rana ta ba ki biya mu ka zauna azumi da ke menene sunan ki na da na sulbiya sulbiya yanzu wani sunan ke sunan musulmi yanzu jamila ma da Allah ya raya fi jamila ma da zamanin muhammad alhamdulillah ya rabu zai ce zan ko ya koya muke lafiya ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أتكين جماعة النبي موسى أمة يهدون بالحق أقول متعني والنسكي سنة شيئا متعني بالحق لغسكيا وبه لغسكيا نسكي شيئا kuma da gaske da suke yin adalci wajen shari'a su ne wanda Allah yake ambatan irin irin su irin su kenan laysu sawa'a min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ya'muruna bis-salihin waɗannan su ne Allah ke sun yi sun imani da annabawa gaba ɗaya har annabi Musa har annabi Isa ko sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda da ya zo da shi duka waɗannan mutum ya tafi da ɗabi ya zo وقطعنا اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إن استسقاه قومه ونصرف بعصاك الحجر فانبمست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس
عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kawai rafin wannan larabci ga mutum daga zuciyar da har bakin kayan da Allah shi kaɗai ne shi ne da kuma shi ne da kafa shi ne da komi kowa shi kaɗai ne ko ta wani kuma za ka kayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne manzon Allah Allah ne ya koyi da wannan addini na Islam kuma sai ka tabbata ka yarda Yesu ba dan Allah bane a annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne manzon Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya zo da wani irin kuma mamaki yana da kowa ba shi da ruwa kamar yadda adam ba shi da kowa ba shi da ruwa wannan duk abin ma masu alam ko wanda kuke da ruwa ba ruwan mutum ba shi ke shiga cikin kowar sai kera jini ba a shi abin da ya saba yin jikin shi ne zai ke amma kera jini ya cikin kowar kowa allah ne kawai shi kadai ke kera da yadda allah ke kera jini a cikin kowace wajen aka kera jini ana cikin babban jini na cikin maryam Allah haka yi shi da al'umma masu kayan da abin da ya wada kayan da kuma to ka sai alhamdulillah in mu ka zama musulmi dan uwan mu abin da yake dole a kan ya zama dole a kanka abin da yake so na zama na duka da sauran sa dan za ka dinga jin da za ka wanda koya maka da wala ta ku sallah za ka sallah biyar kullum kuma so za ka jawo sai rana ta wani da niyya da dole za ku tashi azumi tare da har wannan mutum ya kare mana azumi tare da kai Allah ba ka dukiya ko da ka da ba ku iko ku bi haji kuma abin da musulmi ba sa yi kula ko cin naman alabi ne mu ga kula da ne sunan ka na zaka wanda wanda ko to ne sunan ka sunan ji ha sani sani Muhammad sani ne Allah ya yi da kalmar sani وقد قال أبو النبي عشر ناس بالغهما وأوينا إلى موسى إذ استسقيت قومه أن رزق ذاك الحجر فانفجر منهم عشر عينا فذلوا كل ناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المعصم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقد كان أمس اليهود وبني إسرائيل من ينكاسوا اثني عشر mun kasa su kashi goma sha biyu kamar yadda ya'yan annabi ya ko su ne kashi goma sha biyu kowane gida da danginsu fagar dara muta rusa ta ashira asbaran umman wato al'umma guda goma sha biyu kowane ɗaya daga cikin ya'yan annabi ya ko yi ne shi ne uban kowane kashi daga cikin kashi goma sha biyu ɗin nan wa mai na ila musu iska zai zama ne ta ga hajar lokacin da annabi Musa suka shiga tiru wato ɗebuwa na shekara arba'in da suka yi dinna da shi da jama'arsa to sai ishirwa ta same su suka rasa ruwa Allah zai ce sai na umarci annabi Musa ya buki sandan nan nasa da dutse akan dutse dutse zai fitar da ruwa a ido goma sha biyu wato dutse yana nan dutse ne mai kona a dutsen da ya fi kuma da da mayafi da wata lokacin da ke wanka ɗin in ya buga to zai fitar da ruwa ta gefen dama uku ta gefen hagu uku ta gefen gabar uku ta gefen yamma uku daga uku da hudu sai wani kuma sha biyu kenan wakar tsara mun zai ashe da arzawa da nuna wato siffi kowane siffi kowane siffi yana al'umma ce mai zaman kanta an ɗarewa kullum na azin masharawa kowanne daga cikin asbabin nan kowanne sun zan mashayarsu wa zallalna alaihim tamama fan bayyana min sunna ta shi aina da ya bugi dutsen nan da nan sai ido guda goma sha biyu sai rukugo daga cikin wannan wa wa ila ila musa idan suke zama tsadrif da zakar hajar ba bayyana min sunna ta shi aina matsalin kullu nasu masharabu kowanne siffi kowane dangi sun san mashayar su da inda za su sha kada ya kuma ya zuwa shirin wa zallar na alaihim amama yana daga cikin annibobi da muka yi musu a cikin tihu din wato sai muka sa gizagizai suna bin su sune musu inuwa wa an zallar na wannan salwa ko mun muna sauka musu kullum da ruwan sha wanda shine mando wato kamar zuma haka mai zaki ha kun muka zauka musu nama na tsuntsu mai daɗi kullum ku zo mu tsaye ba ci ba da na ku idan mun ba su ruwan da muka ba su da naman da muke ba su da zuman da muke ba su muka ce musu ku domin da ba ki ma da namu ku ci abin da yake mai daɗi na halal wanda mu muka ba ku shi in gyara kar kuma ku ajiye ne gobe gobe ma za a kawo wani ku lura da hukumar rizkin da wala ta sau biyar musulmi kada ku yi barna a bayan ƙasa ku ci ku sha a cikin arzikin Allah kada ku yi barna a bayan ƙasa wa zallan malin ramama wa azal malin mun marsalin gudu da yawa ta wa zannaku wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba walakin amma kanu an kusa da zulmi su suka cuci kansu wanda abin da ya same su na yawo a daji shekara arba'in din nan da dukkan bara'o'i da aka saukar musu suka jawo kansu zama zalunce su suka zalunci kansu وما ظلمونا ولكن كانوا أمرهم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا رفقة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وإذ قيل مسكنوا هذه القرية وكلوا منها إذ شئتم وادخلوا الباب سجدا توبا لكم خطيئاتكم سنزيد المسلمين فتنا har yanzu yana daga cikin abubuwan da muka ba su umarni wajen da musu nuna halin gareta lokacin da muka halatta musu shiga baitul maqdis muka ce ku shiga ku shiga baitul maqdis uskunu hali bayyata wa kulu min haisu shi duk an inda kuka abinci a cikin algariyar mu halatta muku ci haisu shi ta inda kuke so ku ci wa kulu kadu amma in za ku shiga wani kulu ba su sujjada ku shiga kuna masu sunkuyu masu sujjada lokacin da za ku shiga wa kulu kadu ko ku gaji Allah ka yafe mana Allah ka saukar da zunubi Allah ka yafe mana Allah ka saukar da mana da zunubi ma da suka ce wai kalmatu jiddatu tana nufin la ilaha illallah la ilaha illallah da ita ce kalmar saukar da dukkan zunubai in kun yi haka to wanda kun kadi aduku dukkan zunuban da kuka yi laifukan da kuka yi duka Allah zai yi aduku ku laifukan ku in kun shiga kuna masu sujjada ko kuna ce hiddatu hiddatu Allah ka yafe mana Allah kai saukar mana da zunubi in kun yi haka sanadidul musinin za mu kara wa wanda suka fi umarni suka kyauta za mu kara musu alheri za mu kara musu zubiru فَبَسْتَلَ الَّذِينَ هُمْ قَوْمًا مِّنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجلا من السماء ما كانوا يظلمون آه. فبدل الذين ظلموا وذاك وقت الظاهر وجه المرء ذاك فبدل الروا لما قد سبل سوء الظالمين ثم سجدوا الظالمين وان الظالمين يهودا فبدل تلك تشنجا قولا مغنى غير الذي قيل لهم maganar da aka faɗa musu kuro da kadun kuro da kadun sai suna farin hiddatun fi sha'aratin hiddatun fi sha'aratin maimakon hiddatun da ta gani wala suka canja wannan magana sauran zai da zai kira da mu kuma suka canja an ce su shiga suna masu sun biyu sai suka shiga suna ja da gindi domin su canja aiki sun canja magana fa harzan na rayu rizan minas sama'i sai muka saukar musu da azaba da azaba minas sama'i daga sama ma kanu ayatina yanzu ma ta fi yanzu nuna saboda zaluncin da suka yi ya Allah ta farka da annoba rana ɗaya dubu saba'in suka mutu saboda annoba
واسألوا عن قرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إيمانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسمن لا تأتي ذلك نقول بما كانوا يكسبون يا رسول الله كتنبيه سمنا كتنبيه هداوان زامننا ina labarin mutanen aila garin nan na bakin ruwa bakin ruwan gulzum kusa da kusa da garin annabi dawud alaihi salam ka tambaye su su faɗa ma kissan labarin wadancan masu shishige iyayen su masu shishige sun gaji shishige iyayen iyayen nasu wasu alun ka tambaye su ainihin ƙarfi lalle ganin hawa da labari labarin garin nan da yake bakin ruwa bakin ruwan gulzum aila kenan wajen su garin annabi dawud karin hajjatar bari in ya dole fi sabti lokacin da suke shishigi su yi farautar kibi ranar asabar gashi ko an riga an haramta musu وزن من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الا لهم وسكنا من الله كثيرا واخذوا الربا واكلوا الاكل واكلوا اموال الناس بالباطل واكلوا لا يجدون abubuwan da suka yi laifukan da suka yi Allah ya haramta musu abubuwa masu daɗi a riga an haramta musu yin kifi ranar cin kifi farauta kifi ranar asabar kuma Allah ya ba su juma'a ce ya ba su ranar juma'a ta zama muku ranar hudu suka ce su ba sa so ai akwai ranar da Allah bai aiki ba turan ranar asabar turan nan ne su za su huta tunda Allah ma ya amince cewa ya yi aiki ya yi aiki na ya yi aiki da kuma ne ya kare aikin sa a dukkan mai da kuma da kuma da kuma da kuma ya wuri wata ce wa da zalika rabbul alamin zalika arwatu wa jabaraka fi al-qadr bi abwata fi arbati ya bi sawa isa'i fi zikr da ya mu ta mata to bai aiki ranar asabar ba sai suka da kuma za su huta ranar asabar din da suka ji abin da aka nuna musu suka zaba wa kansu sai Allah ya tsananta musu asabar din ya zama ko farautar kifi ba za su yi ranta saboda ba haramun ne gare su su da cikin wannan wasu an wani tsare talabi kayan sa'adar albari sai ya ji da sabbi isa din hidan ya mutu fi shura sai Allah ya yi jarraba ranar asabar sai kifa ya yi ta fitowa suna kwanci aka ruwa na gudun suna kwanci aka ruwa har su bi su bi ruwa ma wanda zai shigo inda wannan mutum shiga gida ma sai su biyo har cikin gida amma ranar asabar amma ranar da ba a sabar ba cikin kwana shidan nan ba wanda daga kiwi ko guda ɗaya to ga suna jarraba aka yi musu to sai suka rasa yadda za su yi sai suka ce kawai dai su yi dabara sai su tona lambatu su tona rami har gidansu ma to ranar asabar sai ruwa ya shigo musu da kifaye ya shigo da kifaye kifaye su taru a sai wannan rami washe gari lahadi sai su duba ko ai kwanan na kwanan asabar ne suka farauci kifin ba to sai wanda suka ce a wannan fa dabara kenan kuke wa Allah Allah ba a masa dabara wallahi haramun ne tun da ku kuka shirya kun bude musu hanya ranar asabar suka shigo a cikin tarkon da kuka ajiye musu kun yi farauta kenan ranar lahadi ranar asabar suka ce a ku ba ku farauta ranar asabar ba to ana jayayya ne wallahi Allah zai halakar da sai suka ji samun kuɗi suna sai da kifi suna samun kuɗi daga ce abin wani ya ce ba wani wahala ai da hannun aina da da mai ƙarfi ne da ba za mu samu dukiya irin wannan a cikin farautan yunwa da dabarar da muka yi ba waɗansu suka ce wallahi za ku halaka wallahi za ku halaka Allah ba a masa dabara ba a masa hila wallahi za ku halaka sai shekarun sun kasu ra'ayin su ya kasu kashi uku kashi ɗaya sun ce ai ta farauta kawai ba abin da zai faru kashi na kusa wallahi za ku halaka tun da Allah ya hana muku wallahi wannan wannan dabara ba za ta kai ku Allah zai halaka da kashi ɗaya kuma sai suka ce duk da kuke damuwa da su ne mutanen da suka sabi Allah ya su kai su za su halaka ku rabu da su mana da ta za mu faɗa musu don mu nuna in yardan mu da abin da suke na sabon Allah don saboda ya zama hujja gare mu kai kai hanzari dai kada ce mun takaita shi ne da aka zaɓi kashi uku kashi na aiki mummuna kashi na hanawa kashi kuma ya shiru wasu almanin ƙaryace lalle kan hafi na talabar idan ya hadu na bin sabbi in daji mai idan zai masa fi shura a wayar madayar sun ta ta teku da zari kan ruhu ga karin su ko ta ce kudu min وإذ قال ثمة منهم لم تعظون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون
وإذ قالت أمة منهم لم تعيذون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا ما يؤذينا ربكم ولعلهم يتقون wanda suke hanawa sai waɗansu ko suka ce don menene za ku sha wahala wai za ku yi musu wa'azi ai su ma sun san kan Allah zai halakar da su yau da izu da kawar don me za ku wa'azi waɗannan mutane wanda Allah mu mulku da san Allah zai halakar da su tunda sun saba maza an wani azaban shari'a ko kuma musu wata azaba mai girma ƙaru wanda suke wanda suke wa'azin su hana ɗin ba zai ma'aziratu muna muna kawo hanzarinmu ne wajen Allah kada Allah ce mun takaita wajen hana mu aiki wanda Allah ya taɓa na fiye da su yi wa'azinmu su daina kaga sun da suka shi kenan kashi ɗaya na sabon Allah yana aikata abin da Allah ya hana na farar da kiwo ranar asabar kashi da yana wa'azi wallahi ku bari za ku halaka wallahi ku bari za ku halaka kashi da kuma to Allah ku rabu da su wala ai za su halaka din ne to kenan da haraka ta zo sai aka halakar da masu farautan kifi din sannan su ku aka tsayar da masu wa'azi din su ku wanda suka shiru sai aka yi shiru to aka tambaya Abdullahi na Abbas wannan me su kuma yaya aka yi da su Abdullahi na Abbas yace ai tunda suka yi shuru ai tunda suka hana suka yi sun hana ba sa su har su gaya mutane ku daina musu wazi mana ai Allah zai halaka da su ai sun nuna sun hana kenan sun suna kin abin kenan su ma saboda haka ba su ba su halaka ba gaba sai aka samu hadisi har yanzu yin Abdullahi bin Abbas din ya ce ana da tabbiyar su sun halaka tare da wanda suka halaka ne to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطيع بلسانه وإن لم يستطيع بقلبه وذلك ضر إيمانه ce duk wanda ya ga mummuna abu ana aikatawa ya hana da hannunsa hukuma kenan gwamnati ko ku mutum da yara su a gidansa ka hana da hannunka in ana aikata mummuna abu ka hana da hannunka wanda kai duka ko kuma ka hana da bakinka matsayin malamai kenan musamman a Najeriya a wata gaza baka da iko kai wazi sai a kama ka a ce waye baka takardar wazi waye baka izini ko sai kama ka dauri a wata gaza amma Najeriya kana da iko ka yi magana ka faɗi mummunan abu ka faɗi sakamakon da Allah zai masa mai yi ka faɗi kyakkyawan abu ka faɗi abu da Allah ya tana da masu kyakkyawan aiki wannan shine aikin malamai kada su yi shiru malamin da ya ga ana mummunan aiki ya shiru ya zama karen Allah daidai daidai kare kenan kuma zai samu la'ana amma in mutum ya ki da zuciyarsa kana so ka hana da hannu ba ka da iko sai ka hana da baki to idan ka hana da baki kuma za a kama ka ɗaure ka to sai ka da zuciya to da ka da zuciya wannan shine azabul imani mafi raunin imani kenan to da haka malamai su tashi ta wa'azi amma wa'azin fa mutum ya yi wa'azi akan abin da ya sani ini ne haka yake domin ainihin abin da ake wa'azi da shi din abu ne ne alqur'ani da hadisi wato sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai sun ce musamman malaman usul sun ce ainihin shi alqur'ani wato musallama subuti duk abin da ya gani alqur'ani haka yake daga Allah tun zamanin manzo Allah haka yake har yanzu ma bai a canja ba tadbiyin surutu haka yake ba wani shakka to amma kuma tadbiyin dilalati ne yadda ya nuna ma haka ne ko ko yana da fassara iri biyu ko iri uku ko ko fassara ɗaya ne in fassara ɗaya ne to tadbiyin surutu tadbiyin dilalati tabbatacce haka yake daga Allah kuma abin da ya faɗan nan ba wani fassara da shi ne ba wani fassara ya zama ga iya bilala da kenan hadisi kuma sai ya zama ga iya suhuri kuna so magana a kansa shi hadisin nan malaman hadisi sun yarda haka annabi ya faɗa yanke ya zama hadisi sahihi ko mutawatiri to yi zama sahihi ko mutawatiri ya zama iya suhuri in ko bai zama sahihi ba bai ma zama ga iya suhuri ba kenan bai tabbata ma kuna ba wanda ya magana a kansa to wai da ya tabbata din sahihin ne a iya dilalati abin da yake nunawa din haka ne to daga nan dole ne sai an koma wajen malamai su nuna ɗaɗɗiyar dilalati da ɗaɗɗiyar su ɗaɗɗiyar dilalati yadda ya nuna nan haka yake misali akwai wani hotel ana wani karama hotel to kaga warwar yi zo ce karama hotel wato hotel din mayu hotel din mayu karama hotel daga haka aka rubuta karama hotel to kaga wannan ba yadda aka rubuta ba haka wannan ya karanta ba shi a gane wansa ne ya karanta to kuma haka abubuwa da yawa misalin kamar alwala Allah ya faɗi inda za a kai alwala wajen wanke hannu wa aiki kuyar marafiki amma wajen kaga wannan ya zo ɗaɗi suruti ɗaɗi bilana amma wajen taimama ije wanzu yudukum wa aidikum ba fa ni iyaka inda za a tsaya ba to kaga wannan qad'i subuti ne amma ba qad'i dilalati bane saboda haka malikawa shafan hannu zuwa kuku a taimama shine farilla a wurin su shafa zuwa gwiwa hannu ba farilla bane sunna ne to amma su mutane dawudu zahiri sun je tunda Allah bai faɗi iyaka ba iyakan hannu mun san iyakan hannu in mun so mu shafa sai mun kai hamata ka ga wannan ba da ke jira da wuce nan to saboda haka haka karatu yawanci yake dole ne mutane su nemi malamai su gaya musu abin da yadda ka zaton nan kake fassara wannan karatu haka yake to in malamai sun ce maka haka yake haka yake in sun ce ba haka yake ba to ba haka yake ba saboda haka kada mutum ya yi wa'azi akan abin da bai sani ba ya riga haramta abin da Allah bai haramta ba shi a ganinsa wai haka ɗin a ganinsa a zuciyarsa wanda abin haramun ne to dole sai ka nemo inda Allah ya fara in kana zan faɗa mutane in kana zan faɗa mutane abu haramun ne to sai ka nemo duk inda Allah ya faɗa da inda annabi ya faɗa amma in baka yi haka ba wala taqulu liwadin wa alfu tukur kazu hadha haramun wa hadha haramun taftaru wa la taftaru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai saboda haka kuma yi wa'azi akwai aiki a gabansa kuma mutum da ya zauna duk abin da ya faɗa yana ce haka Allah ya faɗa haka annabi ya faɗa to in ba ba haka Allah ya faɗa ba ba haka annabi ya faɗa ba kai kai mai faɗa ba ka kade Allah zai kama ka saboda haka yi ta wa'azi amma kowa ya wa'azi gurgurun abin da ya sani in an tambaye abin da bai sani sai ban sani ba ni ku tambaye masu abin ni ban zama na abin ba ko ba ruwa na da shi shi ke na kawo da
فلما نسوا ما ذكروا به أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون
ولما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين يدعون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به ما سوى أبي سجي توابي سجي توابي da masu sako masu farautar kifi suka ƙi karɓar wannan wa'azi suka ƙi yarda da shi an je nan da ya tauna an su to masu yin wa'azin masu hanawa sai muka tsayatar da su azaba ba ta shafe su ba wasan da zai da zabi amma masu sabon nan masu farautar kimi nan azabar ka masu da wata irin azaba bizin mai muni bima ka ya sukuna saboda fasikancin da suke yi aka saukar musu da annoba kamun a mai da su gurbi فلما عتوا عما نهوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولما اتوا ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين da dai suka yi taurin kai suka ci gaba da shishigirin ana wa'azin ba su bari ba kulna lahum sai muka ji mu shi gana kunu qiradatan khasi'in na mai da ku biroyi wulakantattu da dai ko mutane yan adam dan karam na bani adama amma yanzu na tuke muku immunity na dan adam na mai da ku biroyi kafiina wulakantattu sai Allah ya mai da ku biroyi bayan kwana uku sai suka haraka gashi bini ne ya san ya san mutanensa yana zo yana zuwa wajen mutanensa ya shishafa su amma mutum ba zai gane gurin wani ne ya zama biri nan ba su mutanen ba su san su ba masu su san mutane su wala uku ne suka halaka ba ba su ne wannan biyu da suke bata mana gonaki ba wani can suka halaka وإذ تأمن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لا
القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم Allah ya riga ubangijin ka ya riga ya sanar ya sanar da abin da ke tsakanin da Yahudawa mutane ne wanda Allah ya yi fushi da su Allah ya la'ance su saboda haka ake karanta musu tarihi iyayensu domin la'anannu ne wanda Allah ke fushi da su la yaqasan alayhim ila yawmil qiyamati tunda suka yi wa Allah haka Allah ku ya dinga aiko musu manyan su musu azabi wanda za su riga ɗanɗana musu kukan azaba kullum ila yawmil qiyamati har zuwa tashin kiyama saboda haka ne Allah ya turo rumawa suka mallake su suka yi tawhar da su bayan bayan mulkin bayan mulkin Sulaiman rumawa suka yi tawhar da su farisa suka yi tawhar da su kawo mutu nazari ya zo ya tawhar da su na kakkashewa yana motarwa har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo ya yanka bani Quraiza ya kori Nabi ya buga musu jirya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da korarsu ya kore daga dukkan jami'in Arab su bar wurin su koma wani a kore su sannan kuma daga baya shekarun bayan nan itila yanzu ne ta kashe su da yawa ya kashe miliyoyi cikin yahudu sannan daga baya ne har yanzu suka yi tare wai a musu gari mana kowane da mutane suna da gari suna da kansu ba su da kaza aka yi maza maza aka ga kare ta musu a cikin kasar iyayensu da kakanninsu aka yi musu wata 'yar ƙasa a turkiya ta isra'ilu ita ma yanzu kullum ana jiba suna jiba ku tashi ba garin ku bane ku tashi ba garin ku bane ko waɗanne an bar musu garin suna zaune lafiya lau suna sitiri amma su yi hurga har yanzu wayan suna ce kuma musamman Allah ya yi wani gari sunan Isra'ila ba garin ku bane ku tashi ku bar mana garin mu wannan la'ana ce take musu kullum har wannan lokaci dama Allah ce ila yin kiyamati man yasumu wanda ya dandana musu al'azabi muguwar azaba inna rabbaka ya Allah ubangijinka da sari'ul iqabi mai gaggawan kamu ne in an saba masa wa inda wuce Allah da gafurun mai gamara ne wa wanda ya bi shi rahimu mai tausayi ne da wanda ya bi addininsa
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات
وقارنوا بينهما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بحسنات وسيئات لعلهم يرجعون su yahudawa mun tsine musu mun yayyanka su a duniya mun warwatsa su mun warwatsa su mun hana su gari mun warwatsa su in ka je ingila ka samu wadansu in ka je america ka samu wadansu in ka je faransa ka samu wadansu in ka je japan ka samu wadansu haka dai ba su da wani gari da yan shekarun bayan nan suka yi kokari a wai a milisan ɗinkin duniya ta sama musu gari mana da kyar aka kama musu wannan isra'il din aka iyadda aka yi ta buga aka iyadda sai shekarun bayan nan aka yi taro a vatican aka ce a cikin asiriyar da an tabbatar da isra'il daga yau wani taro da aka yi na vatican wanda yake na alif da dari tara da talatin da shida aka ce shi kenan daga yau an tabbatar da isra'il gari ne ƙasa ce zauren diya kamar kowace ƙasa amma har yanzu dai mutane ba su yadda ba musamman iran ba su yadda su wani kasa sunanta isra'il ba wa kaddara wa filar da umma jama'a daban-daban ko ina a kudu min musalihuna cikin su akwai wanda suka tuba suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane kirki tun da suka zama salihuna to shi kenan sun zo cikin al'ummar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda annabi Ibrahim ma ke nema Allah ya hada shi da su rabbi wa rahmar malihini bis salihin to su waɗannan sun zama salihai tun da suka bi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min duna zalik wa kuma ba haka ba suna kan kafircin su irin nada na iyayen su da kakannin da kafirci din nan wa balawna hum bil hasanati was sayyi'at mun jarrabe guda da abubuwa masu daɗi kamar ba su abincin nan da na faɗa maka na man da sarwa da sa musu inuwa da kuma ba su ruwa da irin waɗannan mun jarrabe da irin waɗannan abubuwa masu daɗi masu kyau wasai ya ta mun jarrabe su da miyagun abubuwa irin waɗannan sa su a cikin tihu su ta ɗiba wuta ko a tsine musu a la'ance su a warwatsa su a hana musu ƙasa wannan ma mun jarrabe su da wannan walau na fi da ta sai yaji lallan yarjuna mu musu wazi ne da wannan ko za su tuba su dawo su bi Allah su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su da dinin sa
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا مثلا ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يوحى عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الدين ويقول سيغفر لنا وإن يأتي عبد منه ياخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعجبون فخلف من بعدهم خلف sai waɗansu na baya daga cikinsu khalfun mutanen banza wato in larabci an ce khalafun magadan kirki wanda suka bi halin kirki irin na iyayensu in an ce khalfun mutanen banza hauka suna kira su wani rago da wutsiyar kare dan mana khalfun mutanen banza sun gaji mutanen kirki su ne khalfun sai waɗansu banzaye suka gaje suka gaje su wani wuri ko kamar yawanci a za'u sarata wata shahawati sun bar sallah sun bi soye-soyen zuciya a nan kuma makarai ba da kalfin warishin kitaba sun gaji a tauran gatunan a hannunsu ya ku zuna arza hada lamni amma ba sa bin hukuncin a taura din suna ɗiban kayan duniya halal da haram ba ruwansu wa ya na sai suna ce sai yin fauna ai ba komai Allah zai mana gabara kai ba komai Allah zai mana ai mu jikokin annabawa ne ba komai Allah zai mana gabara wa ya kuma kurna wai ya ji arziki ya kuma kullum ko suka irin wannan abin duniya din na haramun din sai su sai su dauka sai su sai su karba su dauka alam yufal alayhi mizaqul kitabi Allah qulu ala la ilaha illa shin littafin da yake hannun su na at-taura din ashe ba dauki alƙawari da su ba cewa kar mutum ya yadda ya faɗi wata magana ya dangana wa Allah sai in gaskiya ne in dai magana sai ta zama gaskiya tukun ka dangana ta Allah ba haka yake rubuta littafin su ba ashe ba ya alƙawari da zuwa nan yuka zai bi safir kitab Allah ya kulu ala Allah ya kadba wata magana game da Allah illa alhaq sai dai magana gaskiya wanda Allah ne ya faɗa kar su yi wa Allah ƙarya wanda su ma bi gashi da littafi sun karanta sun karanta abin da yake ciki sun karanta sun sani فقال يقال خلف ورث الكتاب ياخذ ارض هذا الاثنين ويكون اسمه كرنا وان ياتي ارض الدين ياخذ الم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب الله يقول لا اله الا الحق ودرسوا ما فيه gashi ko sun karanta littafin sun karance sun san abubuwan da littafin ya faɗa wadda za ki da kusairun lalazin da taɓo amma mutum ya bar abin duniya ya ɗauki hanyar lahira ya ji maza a bar duniya a ɗauki hanyar lahira ya ji musu lillazin yattaqun afala ta'qilu yasa ba za ku yi hankali ba wa kalbin ba'dun qalbun wa rizqul kitaba ya'khudhu arda hadha alladhi wa yakunu sayfurna wa ya'ti ardu mithlu ya'khudhu alam yukhadha lil kitabi kitabi alla yakunu arda al haqq wa darsuma bi wa daru al-akhiratu khairun lil ladzina yattaqun wa fi zaben gidan lahira kabar gidan duniya shi yafi lil ladzina yattaquna ga mutanen da suke jin tsoron Allah suke jin tsoron azaban Allah ubangiji yakan kira mutane gaba daya ku zo ku bi hanyar Allah ya ga na su gudu rabu kuma da yake ku amma duk da haka wallahi ya ku ila dar salam wa yadi mun yasha ila sirat mustaqim sai ya shirye da wanda ya ga daman shirye da su dama to in ya shirye da mutane sai ya ce musu kun ji daɗin duniyar nan ko mu ne muka muku kaza muka muku kaza muka muku kaza kuna jin daɗi kuna jin daɗi to akwai wani wurin sunan da lahira ya yi wannan daɗi ku himmatu a neman lahira ku bar himmatu a kan duniya saboda Allah ya kankasa mutanen da ya kashi hudu na farko ba san ko ina ba sai duniya ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق su duniya kawai suka sani ba san lahira ba sun san Allah sun san ikon Allah sun san duniya amma ba san lahira ba to su waɗannan Allah ta an riga an gama da su tun da ba san lahira ba to ba ruwan lahira da su kenan abin da ya saura za su samu a lahira to sai dai wuta wa ma da kula shi mai fasa wulla ko lahira sai dai azaba sai wuta to akwai na zama da su su kuma sun san daɗin duniya sun ɗanɗana sun san daɗin lahira ta wajen imani suna son duniya suna son lahira na farkon nan kan ba su da wani abu na tunani in kai ga sun yi murna to duniya ta yi daɗi in sun yi bakin ciki duniya ta yi ta yi zafi ba su da wani abu wanda ke wanda ba na duniya ba lahira ba san ta wanda su neme ta waɗannan kuma sun san duniya sun san lahira suna kiran Allah ya ba su duka biyu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar inda barko na ji Allah ka ba mu duniya Allah ka ba mu duniya Allah ka ba mu duniya waɗannan suna ji Allah ka ba mu duniya mu ji daɗi ka ba mu lahira mu ji daɗi to hawa na biyu kenan to na farkon nan su ne wanda ba su da wani abin da suka sani sai duniya kadai wannan ku duniya da lahira kadai suka sani sai Allah ya sa waɗansu ko fahimta gaba da wannan su kuma sai suka ji Allah yana kira yana ce yana da wani abu ya fi aljanna daɗi to in Allah ya kirari wa aljanna ya kace wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim yardan Allah ta fi aljanna daɗi samun yardan Allah shine babban rabo su ka ce a to ai ba za mu ta ta wajen aljanna ba yardan Allah za mu nema ko da za mu sai da kanmu ne wa min an-nas man yashri nafsahu ila barzatillah wallahu ra'ufun bil ibad ko da za su sai da kansu su yardan Allah suke nema to waɗannan su kuma tunaninsu da jin dadinsu da jin dadin duk da baki da cikin neman yardan Allah kamar yadda na kasa da su duniya da lahira kamar yadda na kasa da su duniya kadai suna nan suna nan su kuma sai suka ji Allah yana ce fa min nurillahi ku gudu da ruwan Allah ku gudu da ruwan Allah ku da ta'a in za a buga ji wajen Allah ina za a je kenan Allah ya tsaro ba kuma yana ba ku duk inda kuke kuna tare da Allah ما يكون من لي صلاة إلا ورابع ولا تكون إلا وسادس ولا أدنى ذلك ولا في إلا ومعهم إلا ومعهم أين ما كانوا duk inda kake kana tare da Allah Allah ya da komai na da kowa ta inda hankalin dan adam bai iya ganowa ba shi wanda yake Ar-Rahman Ar-Rahim tare din nan shine yake wasir wa tarbi ta sujida ka zuwa da ni shine yake kuma yana tare da kowa a ko ina to in an ce za a tafi wajen Allah a gudu ina za a tafi sai Allah ce ai magana ta sauki ku zama da annabi Muhammadu rukunin da ruwa lafar da duni lokacin da aka waje ta hijira ya anje wa man hajir fi sabilillah jirbi da qur'ana man kathira wa sa'a wa man yakun bayti muhajiran ila Allah wa rasulihi duk wanda ya bar gidansa ya tafi Madina to ya je wajen Allah ne wajen manzon Allah ya je wajen Allah ne wajen manzon Allah saboda haka su ko shi da zai da dukkan hankalinsu da tunaninsu da sonsu da kinsu da murnansu da bakin cikin duk sun rataya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kawai shi ne shi ibrahim ke cewa ala jalisil muhtar min kulli mawridan hadin bi kitabin al-maqam min fawqi yace ina baka shawara ya kai musulmi ya kai mu'mini maza maza ka gudu ka je ka zamu manzon Allah ku zauna tare ka gudu ka same shi ku zauna tare bil hubbi da soyayya don annabi ya ce al-mar'u ma man ahabba mutum yana tare da masoyinsa maza ka gudu ka gudu ka nemi manzon Allah ka zauna wajensa mu wani da alheri ka kaura kai gabar komi mata ne mene dukkan zubar da su ka koma ka zauna wajen manzon Allah in ka yi haka ta tilil madari min fawqi duk abin da kake nema sai ka sauko ka sami shi ka wuce shi duk abin da ma ka wuce shi sai dai ka sauko ka samu in ka ga wani abu da kake nema amma yana yana kan yaro da jiri kai kuma dogo ne ya za ka yi ka samu kayan ba sai ka sun kuya ba to sai Ibrahim ce in je ka tare wajen manzon Allah da soyayyarka da murnanka da rijikinka da koyinka da komai naka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkan abun bukata sama da su kasa sai dai ka zo ka dauka in ka je ya fi mayar bayi wa yana yiwuwa soyayya kawai za ka mance da komai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne zai kai ga wajen Allah shi ne zai kai ga wajen Allah in ka yi haka to da suka yi haka su waɗannan mutane wanda suka wuce maganan duniya suka wuce maganan duniya da lahira suka wuce maganan yardan Allah sun gudo sun wuce yin hukuri manzo Allah ya nuna musu bai karshen lamari da suka zo ne sai suka samu yana zikiri dare da rana kamar yadda hadisin Aisha kana radiyallahu anha sai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi jami'i ayani manzo Allah kullum zikirin Allah yake yi a cikin kowane lokaci karantarwa da zikiri ne la ilaha illallah da zikiri ne ko ma zikiri yake ciki saboda haka ne Allah yake cewa babban sunnan manzon Allah yawan zikiri لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا babban koyi da annabi yawan zikiri babban bid'a kin zikiri saboda haka ne sai Allah ya dauke su da suka tare wajen manzo Allah sai Allah ya ce musu ya ce wa annabi tafi da su dauke su ka zo da su wasbir nafsaka ma allazina yaquna rabbuhum bil ghadati wal yuriduna wajha dauki mutanen nan ka yi tafiya tare da su irin tafiyar su ba irin tafiyar ka ba ka taho tare da su wasbir nafsaka kai hakuri ka zo da su ma allazi ne kuna rabbuhum bil ghadati tare da mutanen nan masu zikirin Allah bil ghadati wal ashi da da rana suna zikirin Allah yuridu na wajha su ba duniya suke dubi ko lahira ko ko yarda ba Allah suke dubi da zikirin su yuridu ولا تعد عيناك عن قلوب من الحياة الدنيا ولا في من أغفلنا قلبا ذكر التوراوي كتهور رسول وانا سنة جيرا سوفا ايه شين اكتي الصوفي وغايته هو الله نمر كو غايته هو الدنيا نبي غايته هو الدنيا والآخرة نبي غايته رضا الله الصوفي وغايته هو الله أها
sai masu shiga karikan jigamiya da
فخرج الباري وقلبه ولد الكتاب ياخذ ارض هذا الابن ويكون سلوك ما ياتي من ارض مثل ياخذ ارض موسى من النبي ساق الكتاب ياخذ من ارض وادرى